أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da uwan musulmi barka mu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar sai ijede a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ranar Laraba a takwas ga watan Rabiu Thani shekara ta 1446 wanda ya dace ma daya ga watan goma shekara ta 2025 ميلادية من أتكين كانت الدافع الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة واللفر ببما لمي الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري الله ملك كين سلكي قارا ومال اللافية من أتكين بيانينا nasoshi na nuna soyayya da kuma nuna kiyayya dangane da abin da ya shayi al'umma inda malam ya ce al'umma akan waɗannan nasoshi na nuna soyayya da ƙiyayya sun kasa kashi uku mun ambaci guda biyu za mu hunhara bayan na uku sai lokaci ya kure mana a wancan darasi wannan darasi na yau insha Allah shi ne darasi na talatin da uku kenan ba laifi mu sake ambato wa'in abubuwa guda uku sai kuma mu sake bayani daga na ukun nasu insha Allah Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci malam ya ce ahalus sunna yuqassimuna an-nasa fi aqidati al-muwalati wal-mu'adati ila thalathati aqsam suna kasa mutane dangane da aqida ta soyayya da kuma kiyayya zuwa kashi uku akwai kashi na farko man yastahiqu al-wala'a wal hubb al-mutlaq akwai wanda ya cancanta a nuna mashi soyayya kai tsaye ba tare da wani dogon zance ba kawai a so shi gaba da baya sannan kuma a wani biyu akwai man yastahiqu alwala'a min jihatin wal bara'a min jihatin ukhra akwai wanda ya cancanci a nuna mashi soyayya ta wani bangare kuma a nuna mashi kiyayya ta wani bangare wancan na farko da za a nuna mashi soyayya dan sa su ne mu'minai wanda suke tsoron Allah subhanahu wataala wanda za a nuna mashi soyayya ta wani bangare da kiyayya ta wani bangare su ne waɗanda suke yin aikata aikin kirki kuma suke gamawa da sabo kenan sai a nuna masu soyayya ta bangaren aikin kirkin da suke yi sannan kuma a nuna musu iya ta bangaren aikin banza wanda suke aikatawa na uku su shine man yastahiqul bara'a wal bughd al mutlaq akwai wanda shi kwata kwata ba nuna mushi komai in ba kiyayya ba su ane ne wannan yace humul kuffarul khullas alladhina yadhharu kufruhum wa shirkuhum wa zandakatihim su ne wanda kafircin su da zindiƙancin su da shirka su ta bayyana in dai ka tabbatar da cewa mutum mushriki ne yana shirka da Allah babu tunda zai karna mushi soyayya wannan kafiri ne kafiri ne tsantsan kafiri ba ruwan shi da musulunci ba a nuna mashi soyayya wannan zindiki ne bai yin addinin Allah shi ma dai ba a nuna mashi soyayya wa al-ikhtilafi ajnasihim wa anwa'i kuma ba a ce ba ko baki ko hori a ko hori ne ko baki ne ko bahullatani ne ko balarabe ne kai ko bature ne in dai kafiri ne ba a nuna mashi soyayya min al-yahudi wan nasara ko ba yahudi ko ba nasare wal mushrikin wal mulhidin ko ba mushriki wanda yake yin shirka ko kuma mulhidi wanda bashi da wani abu wanda yake na addini kawai bashi da addini haka yake rayuwar shi ko kuma alwasaniyi waɗanda suke yin maguzanci ko kuma almajus su ne majusa masu bautar wuta wal munafiqina har ma munafikai wanda su sun bayyana kafirci sun bayyana musulunci a baki sun boye kafirci a zuciya in aka gano su ma ba nuna musu soyayya sai ce wal mutakaddirina ala Allah ta'ala da wanda suke nuna girman kai ga Allah wa'innan gabaki ɗayansu ba a nuna musu wato soyayya ko ɗaya abinda ake nuna musu shine kiyayya to shine malam yace wa hazal hukmu yantabiqu aidan ala man fa'ala al mukaffirati min al murtaddin ya ce wannan hukuncin na nuna su ƙiyayya ita kadai ya yi daidai ga wa'inda suka aikata abubuwan da ya sanya su suka zama kafirai in mutum musulmi ne ya aikata kafirci in dai fa'al mukaffirat ya aikata abubuwan da suke sa shi kafirta min al-murtaddi al-mansubin al-islam ko kuma mutum ya yi ridda da musulmi ne da ana sallah da shi sai aka wayi gari ya yi ridda ya bar addinin musulunci to shi ma wannan ba a nuna mishi soyayya ba cewa to ai tun da a da da shi muke sallah kenan yanzu bara dan nuna mai soyayya ba a nuna mishi soyayya wannan sai ce ka wuquhi fi naqidin min mawaqid min nawaqid al-islam kamar a ce mutum ya hada ya aikata wani abu wanda yake warware musulunci to daga lokacin da aka samu wannan tare da mutum ya aikata wani abu wanda yake warware mishi addinin musulunci gaba daya to wannan mutumin ba a ba a nuna mashi wato soyayya sai dai a nuna mashi kiyayya kamar mene ne mun ambaci abubuwa da yawa a baya waɗanda suke warware ma mutum musulunci kamar zagin Allah misali ko zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana warware ma mutum musulunci to in mutum yayi wannan ko da a ce a da musulmi ne to wannan abin zai zamanto ba za a nuna mishi ba wani nau'i na soyayya sai dai a nuna mashi kiyayya sai ce au ashraka billahi ta'ala fi ibadati ahadin min khalqihi ko kuma mutum yayi shirka da Allah ya gama Allah da wani a cikin bauta kaga mushriki kenan wai da suke yin shirka wannan kuma ya danganta ko da kuwa a ce mutum yana da wani matsayi a cikin al'umma suna kiran shi da malam indai mushriki ne nan aikin sihiri da bokanci to wannan shi ma dai ba an nuna mishi soyayya a cikin halittu awil istighasa bi illah ko kuma neman kawo ɗauki a wajen wani Allah in mutum ya yi wannan shi ma ba nuna mashi soyayya in ga ni wani ya shiga cikin kunci ya shiga halin haƙulayi a maimakon ya nemi taimakon Allah ya nemi taimakon wani to wannan shi ma ba nuna mashi soyayya aw tawakkul ko kuma mutum ya yi tawakkali akan wani wanda ba Allah ba aw zabhi ko kuma mutum ya yi zubi da jini ya yi yanka amma ba dan Allah ba ko dan tsumburbura ko wani abu ne irin nasu na bokaye ko kuma dan aljanu da sauransu awin nazari gairi ta'ala ko kuma mutum ya yi addawal da wani Allah addawal shine ka dauki alƙawali in Allah ya ma kaza za ka yi kaza to sai ka yi wannan alƙawali a maimakon kama Allah sai ka yi alƙawali in Allah ya baka kaza ko za ka je ka yi wani abu ga wani Allah misali wannan shine ke cewa nazari gairi Allah aw sabbillahi wa rasulihi aw dini ko kuma mutum ya zagi Allah karara ko ya zagi manzon Allah karara ko kuma ya zagi addinin musulunci wannan shi ma dai ba a nuna mashi soyayya aw tarki salati salati mafrudati min ghairi uzri ko kuma mutum ana tare da shi ya masa sallah sallar farilla kawai shi ba ruwan shi da sallah rayuwar shi yake amma bai yin sallah shi ma wannan dole ne an mashi kiyayya ba a nuna mai soyayya aw fasli dini anil hayati i'tiqadan bi annahu la yulahimu hadha al-asl ko kuma mutum ya ware addini daga rayuwa yace addini daban rayuwa daban me yasa saboda yana ganin wai addini bai ba daidai da rayuwar wannan zamani akwai kuma da yawa masu irin wannan aƙida to irin wannan masu wannan aƙida su ma ba a nuna musu soyayya sai dai a nuna musu kiyayya ta ina za ka raba addini da rayuwa bayan mai addini shine ya ce addinin ya yi daidai da kowane lokaci da kowane zamani aw nahwi dalika min a'mali ridda ko kuma kwatankwacin wannan daga cikin ayyuka wanda suke na ridda wanda suke sa mutum ya rasa addini shi ba da iqamatul hujjati alayhi amma bayan an tsida mushi hujja sai da hujja kuma shine istihqaq ash-shurut wa intifa' al-mawani wa ina abuwa guda goma da muka ambata a cikin darussukan mu na baya sai malam yace fa'ala al-muslimina wa wulati amrihim dan haka ya dace ga musulmai da kuma jagororin su ma'ana shugabannin su ayyuha an yujahidu hadha an-naw'a min al-murtaddin da siyaki wannan wa'inda aka ambata daga cikin wa'inda suka yi ridda wayo zai yi ku alaihi musul kuma a matsayi musu hanya duk wani hanyar da aka san hanya ce da za ta sa su ji daɗi to a takure musu wannan hanya ka a bar su ji daɗi ko dai a rayuwarsu wala yatrukuhum ya'ishuna fil ardi al fasad yu'ishuna fil ardi al fasad ka a ba su dama su yada banna a ban kasa shi yasa za a matsayi musu hanya an gano wanga musulmi musulmi ne amma bai sallah kaga yawo daga layin musulmi kenan ba ruwan shi da sallah to shi wannan matsayi mushi waje ake ba a bar shi sakatar wala sai a matsayi mishi wuri ta yadda zai koma ga Allah ya tuba ya sake wankan tuba ya koma ya zama musulmin kirki Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani yake cewa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin ya kai wannan annabi ka yaƙi kafirai kuma ka yaƙi munafukai wa gulus alaihim sannan kuma ka tsananta musu kada su je da sauƙi duk inda aka san wani nau'i na tsanani yake a jayo a ɗora musu sai ce wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir sakamakon su shine wutar jahannama kuma tur da wannan makoma wa qala ta'ala a wani wurin na daban Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu wasu jama'a waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira yuwadduna man hadda Allah wa rasula suna nuna soyayyar su ga wanda ya nuna kiyayya ga Allah in aka ce wanda ya nuna kiyayya shi ga Allah to kai a matsayinka na musulmi to ko ta kowane hali ba yarda baka nuna mishi soyayya me yasa saboda ya nuna kiyayya shi karar ga Allah walau kanu aba'ahum Allah ya ce ko da ko uwayensa ne kenan ko da mahaifinka ne ko mahaifiyarka ta nuna kiyayya ga Allah to baka nuna mata soyayya amma dai zaka mata biyayya aw abna abu yace ko kuma diyansu kaga kiyama in suka nuna kiyayya ga Allah to su ma kiyin sa ake ba nuna musu soyayya aw ikhwanahum ko ƴan uwansu ƴan uwa ko inda suke na jini in suka nuna kiyayya ga Allah su ma kiyin sa ake aw ashiratahum ko kuma danginsu kaga mutum yana iya wuta daga danginsa in dangin nashi sun nuna kiyayya ga Allah sai kai baran baran da su ka kama gabanka saboda sun nuna kiyayya ga Allah kai ma ba za ka so su ba sai Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa'annan da suka yi wannan aikin Allah ya riga ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau ya'taqiduna bi anna al-muwalata fillahi laha muqtadiyat al-huquq suna kudircewa cewa lalle nuna soyayya ga Allah tana da wa'insu haƙoƙi ya ji an yi addihar muslim wanda wajibi ne musulmi ya sabke wannan haƙoƙin in ka ce yau ka yarda kana nuna soyayya ga Allah to baka ba haka bane ba a akwai sauran abin da ake bin ka shi ne akwai wasu haƙoƙi wanda ake jira daga gare ka ka sabke su me yasa zaka sabke su hatta yakmula islamuhu wa imanuhu har in ka tsaida su ne musuluncinka da imanin ka zai cika wayan yi min ruku'i fi shirakil kufri kuma wannan ne zai sa mutum ya tsayu ya kubuta daga fadawa daga cikin wato kafirci da shirka minha daga cikin wa'annan abubuwan wannan haƙoƙin awwalan na farko yace alhijratu ila min biladil kufri ila biladil muslimin mutum yayi hijira daga garin kafirai zuwa garin musulmi to kaga ita hijira wannan shi ne mutum ya tashi daga inda ba a ba shi damar ya aikata musulunci a matsayin shi na musulmi ya koma zuwa ga wani wuri wanda zai samu dama ya bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala tare da kwanciyar hankali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya tashi daga garin makka duk da yana son makka duk da cewa garinsu ne garin iyaye da kakanni amma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya tashi daga makka ya koma madina saboda an hana shi ya bautata ma Allah a makka to tashi daga garin kafirai in dai ka san wannan kafirin ba za su baka ba dama ka bauta ma Allah yanda ya kamata to dole ne ka tashi daga nan ka koma inda musulmai suke to wannan kina yace wa yustathna min zalikal mustadaf amma a wannan sharadi an katange wanda yake al mustadaf mai rauni wanda bai iya hijira shi banda shi tunda kamar misali latiya ne ya latiya daga ko kuma a bai da kuɗin da zai hijira ko kuma a'a bashi da juriyar da zai tashi daga wannan garin ya koma wani gari to shi wannan an shi an kyale shi banda shi sai ce wa man la yastati'u al-hijrata li asbabin shar'iyya haka kuma wanda bai yin hijira saboda wani su sababba na shari'a shi ma banda shi a wannan tsari kama a ce misali yana da iya kuma iyan wannan yana kula da tarbiyyar su kuma in ya ce hijira daga wannan garin musamman a irin wannan zamanin da muke ciki za a ce to dole sai dai ya bar iyan a can shi ya tayyar shi ana samun irin haka a cikin kasashen nan na Europe wanda in ka hidiya a can wasu diyan ba naka wani diyan gwamnati ne in ka tashi tahiya sai dai ka bar diyan da ka tahiyar ka amma diyan gwamnati zai ta amfana da su ba inda zaka da shi to irin wannan ne kaga akwai shari'a kai kuma kana so ka ba diyan ka tarbiya to ka gani ka zamna dan saboda diyan ba dan saboda cewa ba za ka iya hijiran ba abu na biyu ya ce alin dimamu ila jama'atul musulmi mutum ya kubuta daga cikin kowace jama'a ya koma cikin jama'ar musulmai duk inda musulmai suke a ganka cikinsu wa adamu tafarruqu anhum kuma kada ka rabu daga inda musulmai suke ka ganka ka waye daga cikin musulmai kana gudanar da rayuwarka wa ta'awunu ma'ahum 'alal birri wa taqwa kuma ka ringa taimakekeniya tsakaninka da wa'annan musulmin cikin abin da yake na biyayya ga Allah da kuma tsoron shi wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma a ganka tsakaninka da kai da wayannan musulman kana yin umarni da abu mai kyau kana hani akan abu wanda yake mara kyau wannan shine al ta'awun al birri wat taqwa wal amri bil ma'ruf kenan wan nahyi anil munkar duk inda musulmi yake ana so a samu tsakanin shi da musulmai yan uwan shi akwai wannan abu na uku an yuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsihi min khair musulmi ya so ma yan uwan shi musulmi abinda yake so ma kanshi duk abinda kake so ya same ka kai ma to ana so ka so ma yan uwanka musulmi wannan abin kana so ka samu miliyan goma to to yan uwanka musulmi kada ka musu bakin cikin samun wannan su ma ka musu fatan su samu duk abin da kake so in dai mai kyau ne to yan uwanka musulmi ka ringa yi musu burin su masu samu wannan wa daf'i shar sannan kuma in wani sharri yazo zai cutar da wa'annan musulmin ka ba da gudunmuwa a ture wannan sharrin kada ya same su wa kaffil adha anhum bi kulli anwa'ihi sannan kuma duk wani abu da yazo da zai cutar da musulmi in kana da gudunmuwa da zaka bada kada wannan abin ya ya same su to ka ba da gudunmuwa ka ba su kariya kada wannan abin ya cutar da su wa islahu zati bainihim kuma in aka samu a cikin musulmi ga wani nan da shi da dan uwan shi ba sa jituwa ana fada kullum ba samun fahimtar juna to kai kuma ka shiga tsakanin su ka raba su ka sa su fahimci juna ka daidaita su wannan shine abin da ake nufi khamisan na biyar yace nusratul muslimina ala a'da'ihi mutum ya taimaki musulmai akan wato wanda suke makiyansu duk lokacin da makiya musulunci suka taso akan musulmai suna so su cutar da su to a ganka a tsagen musulmi kana ba su gudunmuwa don su samu dama akan waɗannan kafirai sai ce wa adamu takhalli anhum albatta sannan kuma kada mutum ya juya wa musulmai baya ko da daidai da bayan zarra ne na aka ce ga taro nan nan kafirai ne maƙiya Allah nan musulmai ne to ana so kai a matsayin ka na musulmi ka kasance a cikin tsarin musulmi kuma kada ka juya musu baya fi halil usri wal yusri a lokacin da ake jin daɗi kuma a lokacin da ake cikin tsanani ma'ana duk rantsi duk wuya kada ka juya wa musulmai baya washiddati warraha duk jin daɗi duk wahala fi kulli makanin wa zaman ko a wani waje kuma ko a wani zamani duk inda ka samu kanka kada ka kuskura ka juya wa musulmai yan uwanka baya ka kyale su ka ji ka kama ma wani wanda yake makiyin Allah makiya musulmi sai ce wa mu'awanatuhum bi nafsi wal mali wal lisan kuma ka taimaki musulmai yan uwanka da zuciyarka da ranka gaba daya wal mal in kana da kuɗi ka taimaki musulmai yan uwanka da dukiyarka wal lisan kuma in kana da baki na magana ka taimake yan uwanka da bakinka ka faɗi magana wanda za ta zama to taimako ne a gare su gudunmuwa ce a gare su wa musharakatuhum fi afrahihim wa ahzanihim sannan kuma ka je ka taya su jin daɗi in abin jin daɗi ya same su kuma ka taya su bakin ciki in abin bakin ciki ya same su lokacin da zai ma ya shi armi ko kuma ɗan shi ka je ka taya shi murna a zai armi ne ka taya shi murna a ya samu karuwa ne ka taya shi murna a an mushe mutuwa ne ka je ka taya shi bakin ciki to wannan shi da abin da ake so a samu tsakankanin ka da kai da musulmai abu na shidda yace ada'u huquqihim min iyadati al-marid ka sabke haƙƙin su a matsayin su na musulmi na ziyarar mara lafiya kaga in musulmi mashi da lafiya haƙƙi ne akan ka kai mishi ziyara ka je ka taya shi da ya jiki ka mishi sannu da jiki to wannan ana so a same shi ga musulmai ga musulmi a duk lokacin da wani dan uwan shi musulmi ya faɗi rashin lafiya ya samu ya kai mashi ziyara ya taya shi da wato yaya jiki wata ba ili jana'iz hallau kuma in an yi rasuwa za a tahi a binne a je a yi jana'iza to ana so musulmi shi ma dai ya je a yi binna tare da shi saboda an rasa dan uwan shi musulmi wannan kuma haƙƙin musulmi ne akan musulmi lokacin da ya rasu ka je ka raka shi zuwa gidan shi na gaskiya warifqi bainahum sannan kuma a ringa tausasawa tsakankanin musulmai in dai musulmi ne dan uwanka kada ka ringa tsanantawa a gare shi ka ringa sauƙaƙawa walli da tausasawa in zaka mishi magana kada ka mishi magana da kaushi ka mishi magana a hankali saboda musulmi ne dan uwanka warriqati wazul sannan kuma ya zamanto kai wato kai mishi abu wanda yake mai sanyayawa arzika shi ne kaman abin da za a zo a yi shi akwai sauƙi a cikin shi ba tare da musgunawa a cikin shi haka nan kuma wazul sannan kuma ka ringa kaskantar da kanka ga ɗan uwanka musulmi menene kaskantar da kai wani lokaci za ka samu kanka cikin uwa musulmi wani abu ka yi ƙarhin shi ma amma ka nuna kamar baka yi karanci ba don komai ba sai dan kaskantar da kanka kana cikin wanka musulmi wani lokaci za ka gani an maka wani abu duk dan ana so a nuna maka cewa kai ba kowa bane ba kai kuma kowa kin ne to ka nuna masa kai ba kowa in bane ba ya azumna lafiya sai ce wa khafdil janahi lahu sannan kuma da shimbuda musu fuka-fuki ana nufi ka shimbuda musu fuka-fuki ba shimbuda musu fuka-fuki ba tun da kai ba fuke ba gare ka ba haka ake nufi abin da ake nufi shine duk abin da zai taimake su in kana da abin da zaka bada na gudunmuwa ka bada in kana da abin da zaka bada ka bada in bakka da ka musu shimfidar fiska kamar yadda bahaushe ya ce shimfidar fiska ya fi na tabarma kaga shi ma dai abu ne mai kyau sai ya ce wal du'a'i wal istighfari lahum da kuma yi musu addu'a da nema musu gafara wannan kuma kaga yayi karamci a cikin al'ummar mu ta yau shi wani zai ma kan shi ma bai nema ma gafara balantana nema mai uwanshi musulmi to kaga wannan ai an yi mugun iri wanda bai addu'a yana neman gafaran Allah to su kuma musulmai su ake a nema musu gafara a wajen Allah subhanahu wataala lokacin da wani abu ya taso yake da alaka da su ko da ma a ce ba su yi ba koyi kasancewar dan adam ajizi ne wanda yake aikata kuskure to yan uwanka musulmi suna buƙatar ka nema musu gafaran Allah subhanahu wataala sai ce wassalamu alaihim sannan kuma a ringa yi musu sallama in kaga musulmi ka ringa yi musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma ka ga mu yanzu al'umma ba yin sallama ma oh kawai dai ka zo kun yi ido kudu da mutum kun kalle su sun kalle ka ka kalle su kawai ka juya kai ka ci gaba da tafiyar ka alhali kuma yan uwanka ne musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan cewa a ringa yada sallama afshu salama bainakum annabi ce ku ya da sallama tsakankanin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh me zata cinye maka da ba za ka yi ta ba in ka yi wanka musulmi ka yi musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za ka gani zuciya kama da kanta ta yi sauki ka ji zuciya ka ta ji daɗi kana rayuwar ka hankali kwance yawan yin sallama tsakanin musulmi yana kawo soyayya a tsakankanin su annabi ce ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum yace afshu salama bainakum yace yanzu kuna so in ga muku wani abu wanda in kun yi shi za ku ringa son junanku annabi ce ku yaɗa sallama tsakankanin su a tsakankanin amma a yau mun waye gari sallama ta zama to wani abu garibi a wajen kawai in ba wanda ka sani ba ba ka ce mashi ba salamu alaikum shi ma wanda ka sani ya ka ce mashi mutumai naya ne ba sallama to ta ina ya wannan wace na al'umma ce al'umma musulmi a haka a ringa yaɗa sallama ya uwa kuma yaɗa sallama yana da maratib kin shi ya zo a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yusallimu al-kabiru ala yusallimu as-saghir ala al-kabir karami shi in ya gamu da babba shi zai mashi sallama karami yake ma babba assalamu alaikum ba kai kana dan karami ko ko gamu da kanan baban ka jira kake shi ya ce ma assalamu alaikum ka kai rashin kunya ana karami shi yake ma babba sallama ko da ya girme ka da shekara ɗaya ne in kun gamu kai zaka wara mashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya ce wal maru ala al-qa'idi shi kuma wanda yake tahiya anan ka'ida sauya za ta yi ko da kai ne kai ne babba in dai tahiya kake ka isko wani azamni to anan kai ne zaka mishi assalamu alaikum wa rahmatullah saboda kai kake tahiya shi azamni yake kenan kana saman inji ka isko wasu a kasan maina suna huta kai ne zaka musu assalamu alaikum baka ce ba a kai latiya ne wannan diyan ka ne suna kallon ka musu ma sallama ka zo wuce a'a baba je kayan yakin kai ne zaka musu sallama a matsayin ka na mai hucewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce wal wal kalli wal qalilu ala al kathir sannan kuma ɗan kaɗan su zasu ma masu yawa sallama kenan yanzu in ku uku ne kuna tahiya sai ku gamu da mutum biyar su a ne kaɗan uku kenan uku ku zaku ma wancan biyar yin sallama in ku biyu ne kuka gamu da mutum uku ku biyu ku zaku fara yin sallama ga wa'annan mutum uku to haka tsarin yake wajen isar da wannan sako na sallama a tsakankanin musulmi sai malam ya ce warrifku bi du'afa'ihi sannan kuma a tausasawa masu rauni a cikin musulmai lattijawa inda suke da shekaru da yawa to kada a tsananta musu kada a musguna musu in an ga wani abu wanda za a iya taimaka musu da shi a ba su gudunmuwa a taimaka musu da shi wannan shi ne abin da shari'a ta karanta in ka gani latti yana ta ya ɗauko abu mai yauni in ka iya rike mishi ka rike mishi zai hayo wani abu a matsayin shi na latti ya hawan zai ba shi wahala ka taimaka mishi ya hayo a masallaci ne aka shigo ka gani nan rana ce nan inuwa ce kuma wannan tsohon da ya zo da kai da shi ne kuka zo za ku shiga cikin sauro shi ka riga shi zauwa don saboda haka inuwa kai ne zaka same ta in ka tsaya shi ka shiga inuwa shi tsohon rana zai shiga to dan me baka samu inuwa wannan tsohon kai ka shiga rana tunda kai an da sauran kuruce ka a jiki shi ya sha inuwai wannan shine kyautatawa da addinin musulunci yake umarni a kanta amma kaga a yau a cikin al'umma zaka samu musamman a ranar juma'a in aka tai masallaci kahin liman ya kare khutba musamman a lokacin zahi zaka ga mutum dan shekara 20 ko kuma 25 zuwa 30 zai zo ya shige inuwa tare suka zo da wani latiya dan shekara 70 ko 80 amma sai ya shiga inuwa ya bar wannan latiya a cikin ranar tsamo tsamo alhali kuma shi yana iya jure ma ranar latiya dan shekara saba'in ina zai iya jure ma rana kalli mai kare kudu ba menene zai cinye maka ka bashi inuwar ya zamna kai ka zamna a rana ina insaniya ta shiga cikin al'umma a yau ka gani babu wannan wani musamman yanzu da ake yin sallah a saman kwalta ma saman kwaltar zai zo ya tunkuɗa tsohon shi ya zamna a cikin ƙasa don saboda kwalta ta fi ƙasa zahi kaga duka wannan ba insaniya bace da aka karantar da musulmai a cikin ɗabi'a da mu'amalarsu ta yau da gobe waɗanda suke da shekaru ya kamata a sauƙaƙa musu lamurra a tausasa musu ko da wani abu ne ake na taro ka gani latiya tsaye kai a zamne to in so samu ne ka ba shi guri ya zamna kai ka yi tsaye tun da kai kana iya juriya wannan shine kyautatawa kuma shine insaniya dan adamtaka wanda musulunci ke karantar da musulmai a tsakankaninsu sai ce wa adam ya gishihim fil mu'amala sannan kuma kada ka cuci musulmai a cikin mu'amala in ka zo zan ka saida musu abu ka saida musu da kirki in mai nono ce kar ta ƙara ruwa a cikin nonon ta su zo su saida in mai wake ne kai ya hada waken bara na bana ya ce sabon wake ne kada ya hada gujiyar bara da ta bana ya ce gujiyar bana ce kada ya hada kwamdetar ɗin bara na bana ya ce duka na bana ne kaga duka wannan yayi algushu yayi cuta a cikin mu'amala kada ka ɗauko dabino wanda ya jima rabi rabin bahu ka ɗauko rabin bahu sabo daga an tambaye ka sabo ne ka ce kwarai ko yanzu la ka sauye shi kai kuma ƙarya kake akwai rabi a cikin wanda ba sabo ba kaga wannan algushi kenan wanda duka a yau an waye gari al'umman mu irin wa'annan abubuwan sun dabaibaye su mai dabino yana yin algushi mai ruwan sanyi ma algushi yake yi ya je ya sa ruwa a frigo sun wuce yanzu ya tsaye sai galas da sanyin su kwarai ya ce kwarai ko duka sanyi kare kai ka zo sayin karan da na kaji sanyin ba ba ba sosai bane ba inda galasin ta taba kaɗai ya yi sanyi me sai da aya ya yi algushu me sai da nono ta yi algushu hatta da masu sai da madara wannan mai sanyi algushu suke yi saboda yau an kama su sabuwa ta yau kuma sun haɗa ta da tsohuwa wadda take ta jiya amma kai in ka zo saya baka iya ba gane duka an gama su furigo ya wasu sanyi baka gane wacce ce ta jiya wacce ce ta yau kawai kai ɗauka za ka yi shi ma wannan nau'i ne na algushu wanda ya kamata al'umma musulmi su nisance shi ballantana ma kuma uwa uba waɗanda suke sai da kayan soye-soye na abinci ko masu sai da kaji ko masu sai da doya ko masu sai da wasu abubuwa da suka yi kama da wannan za su sai da maka abu a yau a yanka shi a yau a soya in ka zo sai a ce maka yi kwarai ku sabo ne to in ba sai da ba gobe ka yanka wasu sai a saye su a tattakula sai a zo a jera masu in ka zai siye sai a ɗauko maka ta jiya da zumar cewa kai kuma ta yau ce kaga shi ma wannan algushi ne to al'ummar da take yin algushu ta ina za ta ci gaba ba zai yi ba kana cutar dan uwanka musulmi a cikin mu'amala to dan mi kai ma aka samu aka waye gari ka ringa tunanin zaka ga daidai a wajen shugaban da suke jagorancin ka ba zai yi ba ka cuci dan uwanka musulmi dole kai ma dai Allah ya kawo wani shugaba daidai kai ya cuce ka kenan in kowa ya gyara mu'amala shi sai Allah ya gyara mana shugabanci Allah ya gyara mana mu ma mu ringa samun wa'inda za su kyautata mana inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya sauya abin da yake nasu jama'a har sai sun sauya abin da yake tare da su saboda haka kowa ya gyara ɗabi'un shi a cikin mu'amalar shi tsakanin shi dan shi musulmi sai kuma Allah ya gyara tsakanin mu ma dai a cikin rayuwar mu ta yau da gobe sai yake cewa wa akli amwalihim aw akli amwalihim bil batil ko kuma mutum ya ci dukiyar dan uwan shi musulmi ba akan inganci ba cin dukiyar musulmi ba kan inganci ba menene shine ka cuce shi ka zalunce shi ka cinye mishi kudin shi ko kun yi cinikin kare sai ka mishi marto misali kuma marto inda ya wuce iyaka zalunci ne karara kai mishi ko kuma a'a ba wannan bane ba kudin marayu ne aka baka ga sanin suna kanana ya ka cinye musu kudin don saboda kaga yara ne su kai ne yanda aka ba dukiya a hannunka duka wannan yana daga cikin aklu amwalin nasi bil batil awil bai'i ala bai'i ko kuma mutum yayi saye akan sayan dan uwan shi musulmi nan musulunci ya haramta ciniki akan ciniki shine ake nufi anan yanzu misali ka zo kasuwa ana ciniki da wani da mai shago to nawa ka sai da mun wannan tayilikin jikka saba'in a ka dan gyara mini dai in ba da saba'in ba biyu to shikenan ba matsala amma dai da ka rage mana da yayi kai kuma kawai sai ka shigo sai ka gana wannan zancen sai ka ce wa mai telan na saya saba'in da biyar ka ga mai tele kai zai sai da mago tunda ka ƙara shi kuma can ana hawa ma a sai da mashi saba'in ba biyu ha saura ka ɗaya ba da kuɗin to yanzu in kai wannan abin ka aikata haramun saboda me yasa tuntuni ciniki ya riga ya faɗa da wancan to tunda ciniki ya faɗa kai kuma haramun ne ka zo kai sabon ciniki wannan abin musulunci ya hana shi sai ce awal khitbati ala khitbati akhihi muslim ko kuma wajen neman armi mutum yana neman armi ya fara neman armi ba riga an yi arman ba fa yana neman armi ya tafi gidan su wacce ya ga mahaifanta cewa a ba shi dama ya fara neman armin wacce uwayensa ce to babu laifi ka zo to kaga shi wanda ya fara neman armi kai tsi to kawai shikenan kai ka zo saboda kai Allah wure ma kuɗi ka dan yi shi kari kawai ka zo ka shigo da kari ka bada kuɗi kai ma ka fara neman armin wannan abu haramun ne alkhidmatu ala khidmati ayyi muslim in wani yana neman armi to haƙura ake yi a fasa neman arma a bar mashi in Allah ya sa matar shi ce harbe ta in ba matar shi bace ba su daidaita ba to shi kenan yanzu kam wani yana iya zauwa shi ma dai neman arma sai ce wa inda hajrihi fauka talata layali wa adami hajrihi fauka talata layali kuma bai kamata ba musulmi ya ya kaurace wa dan uwan shi musulmi sama da kwana uku ma'ana ana nufin gaba duk gabar da zaka ma dan uwanka musulmi kada ta wuce kwana uku saboda gaba in ta wuce kwana uku akwai wa'idi a kanta wa'idin da akwai shine mutum za a fasa amsar ayyukan shi na ibada na hasi in ya zo daga cikin su ɗaya ma ɗaya magana to dan mi ma zaka ma dan uwanka musulmi gaba saboda wani abu ya gama duk abin da ya gama ku kawai kai hakuri shi ma ya hakuri ku sa ma zace ku ruwan sanyi sai ku yi da tsakanin ku ba sai ta kai goyen gaba a tsakankanin ku ba sai malamin yace abu na bakwai adamu intihaki hurumatil muslimin kada mutum ya keta alhurman musulmai alhurman musulmai ba a keta ta min takfirihim kamar ka ringa kafirta musulmai ba tare da haƙƙi ba kawai musulman musulmai basu ma ba kowa saboda kai gana gani kake yi ka zama shehu zaman sai ka zo ka ringa cewa duka wannan kafirai ne ba tare da hujja ba ko dalili wannan abin bai dace ba sai ce wastihlali dima'ihim ko kuma ka halasta jinin su ka ringa kashe musulmai babu gaira babu dalili kamar yadda yan ta'adda suke yi kaga yan ta'adda da suke kashe musulmai wanda lokaci haka ga masu je masallaci sun dana bam to waye ya sa ku kashe musulmai ku halasta jinin su alhali ba su tsare muku komai ba wannan abun haramun ne aw a'radihim ko kuma mutun ya tsaya akan mutuncin dan uwan shi musulmai ka ringa keta mishi mutunci duk abin da ka san zai keta mutuncin dan uwanka musulmi shi ma wannan haramun ne ka aikata shi aw amwalihim ko kuma abin da zai sa ka mamaye dukiyar musulmi dan uwanka mutum ya sayi sabon motan shi kai baka taimaka mashi ba wajen siyi baka cika mashi bijinka ya zo abin shi kawai daga shiga masallaci kan yato ka sace kai barau ka ka shiga cikin dukiyar musulmi a gidan shi ne ka duro iya barci da shi da iyalan shi kawai ka ɗauki musu wani abu wanda kai ba kai baka cika mashi kadago ya siyi kawai baka san ba wahalar da ya sha abin shi ya sayi abin shi kawai dan saboda kawai kai barawo ne dare dai ka zo ka doke ka ka shiga cikin dukiyar dan uwanka musulmi to wannan abun ma haramun ne kuma in ka yi shi za ka maido abin da ka sata a gobe kiyama ka rike wannan da kyau sai yake cewa au zulmihi ko kuma ka zalunci musulmi zaluntar musulmi shine ka yi musu wani abu wanda ba akan haƙƙin su ba wanda zai sa su su ji ba daɗi shine zalunci zaluntar musulmi ne ka je wa kaya akan hanyar da suke wucewa zaluntar musulmi ne ka hudo walalo ko da kofar gidanka ne kaka ce a nan gidana ne ina da yancin in wasa kofa gwalalu kana da yancin ka wasa kofa gwalalu amma ai kun gwalalin ya zo baka da yancin ka tare shi ko dole zai ba hanyar da mutane suke bi yanzu duka mutanen da suke hudda gwalalu a kofar gidansu gwalalan baki kofar gidansu yake tsayawa a gaba yake to in yayi gaba ya shiga saman titin da mutane suke bi kaga ka shiga cikin haƙƙin al'umma ka zalunce su wani zai zo inji ya taka ya fatsa ne wani zai zo ya taka da takalmin shi ko kuma da kawar shi gwalalo ne najasa ce kaga ka shiga ke su wallahi sai Allah ya muku sara in suka yi maka mummuna addu'a saboda ka zalunce su bin ka za ta yi saboda annabi ya ce wattaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab annabi ya ce ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta saboda in yi addu'a batta da shamaki tsakaninta da Allah Allah amsa yake to kai kuma ka huddo gwalalan gidanka yana batsin ma mutane kai a tunaninka ka ci banza baka ci banza ba ka zalunci al'umma saboda haka ya dace kowa in zai yi gwalalan gidan shi ya yi rami in ramin aka yi shi babba kaga gwalalan zai shiga cikin rami kenan in ya cika he a kwalli a je a zubudu ya he a cuta ma al'umma kawai gwalalan ringa bi tsakiyar unguwa tsakiyar titin da mutane suke bi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da cewa bai dace a je saman titi na mutane suke bi suna wucewa ko da hutsari ne a yi saboda an yi hutsari hanyar su ce za su cutu ballantana kuma gwalalan gidanka dukkanin gidan kokan kai ko hamsin sai ku zo ku yi tsari kuma kawai ku ringa zuba mashi saman titi wannan abin bai dace wannan zalunci ne ga al'umma ya kamata al'umma su gyara kuma abin mamaki ne ma a ce yau musulmai suna wannan abin abin mamaki ne a ce wai musulmai ne suke zuba da gwalolo saman titi wallahi abin mamaki in ka tsaye wurin kafirai baka ganin wannan abin kenan kaga yau musulmai sun ki aiki da karantarwar addinin su kafirai suna aiki da karantarwar musulunci to wasu irin musulmai kenan ake rayuwa a yau wannan abin bayya dacewa ya kamata al'umma su kula kowa kuma ya gyara wannan abin kuma yana taimakawa muhalli da tsaftace muhalli zai sa garin kanshi ya zamanto ya tsaftata ya zamanto mai tsafta amma in ka bi nan titin wancan gwalolo ya yawa gida talatin a titin a cikin gida talatin gida goma sha takwas dukansu da gwalolo ya biyo titin titin kan shi baya jima daɗin wucewa kuma duka wannan zalunci suke aikatawa muddin suna cutar da wa'inda suke bi daga wannan titin sai ya ce au sabbihim au shatmihim ko kuma zagin musulmai ko kuma alshatmu shi ma dai wani nau'i ne na zagi kenan baya halatta mutum ya zagi musulmai yan uwan shi au la'anihim ko kuma ya tsine musu albarka a nan kuma al'umma mu ta yi tsaurin suna kawai haka mutum zai buɗe wake ce kai wani Allah tsine maka albarka kawai ya ɗauki abin ma kamar modici to wannan abin haramun ne awi ta'addi alaihim ko kuma a yi musu ta'addanci ta'addanci ya danganta abubuwa da yawa na ce musu ta'addanci fashi ma ta'addanci ne ka tare suka kwace musu abin da yake yin su ta'addanci ne ka dira ka sace wa mutum abu ta'addanci ne to duka wannan abin haramun ne aw su'iz zanni bihim ko kuma ka muna na musu zato kaga musulmi ya so ake ka kyautata mushi zato a cikin mu'amalar ka da kai da shi ya zama to kana mushi kyakkyawan zato to in aka wayi gari kana mummunan zato ga musulmai yan uwanka ko kaga wannan abun bayya dacewa tsakankanin musulmi da yan uwan shi musulmi aw sukhriyati minhum ko kuma ka ringa yi musu izgili to shi kuma wannan izgilin kaga ya danganta akwai izgili da mutum zai akan dan uwan shi musulmi akwai izgili da mutum zai yi akan abin da musulmi yayi na addini ko kuma wanda yake na mu'amala akwai wanda zaka ga ya ma halitta mutum izgili a wane da wani irin kanka kaza izgili ne akan halitta shi ba shi mai ma kanshi wannan kanshi wannan abin da kake wai kowa Allah ya halicce shi kuma ba dan bai san shi ba dan me zaka mishi izgili akan halitta duk wanda ya ma wani izgili akan halitta shi to mai halittan ne ya ma izgili ba wanda aka halitta ba ko kuma mutum ya ma wani izgili saboda ya sa wasu kaya ka ce waje wasu kaya da kasa sai mashi izgili yadda zai ji haushi ko kuma mutum ya yi koyi da sunna ya yi mashi izgili ko ya ɗage wandon shi sama da idan sau ko kuma ya tsaye da gemu ko kuma wani abu da ya kama da haka sai zama to ana yi mashi izgili to duka wannan abun haramun ne bai yarda cewa sai ce awil wuqu'i fi gaibatihim ko kuma in bisa nan a ringa cin naman su shine al-ghaiba wato musulmi bai nan sai ka zamana tunda kaga idan shi bai nan bai wurin sai ka ringa waɗin abubuwan shi marasa kyau wanda in yana nan baka iya waki kaga wannan ka ci naman shi ke shi ne ke ci yi da mutum wanda in yana nan kai baka iya bodi amma yanzu tunda kaga bai nan sai ka furumite kai ta zano abubuwan da kake so akan shi marasa kyau duk wani abu da ka sani akan shi marasa kyau sai ka waɗe shi to wannan shi ma haramun ne aufin namimati ko kuma wato aufin namimatu wal ifsadi fi ma bainahu ko kuma an namimanci da bata tsakankanin musulmai wannan da wannan abokin aboki da aboki ne suna gane ma juna kai kuma sai kai an namimanci kaga ka raba su ka sa su su watsi abu tatta su ta lalace sai ka je wurin wannan ka ce mishi ka ji ka ji abin da wani ce kuma ka kewaya wajen wancan ka ce ka ji ka ji abin da wani ce dan ka dan ka ga masu in sun haɗu su yi faɗa kaga ka raba abutansu to wannan abun an namimanci ne haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa la yadkhulul jannata namamu annamimi wanda yake hada mutane husuma ba zai shiga aljanna ba Allah kiyaye sai ce wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن المعاداة في الله تقتضي أمورا في حياة المسلم yace suna ganin cewa suna kudirce a zuciya su cewa wato kiyayya tunda yanzu an haɗu an waɗi abubuwan da soyayya ta ƙumsa ko to kiyayya ma kuma saboda Allah ta ƙumshi waɗansu abubuwa a cikin rayuwar musulmi yajibu mura'atuha wajibi ne musulmai musulmai su kiyaye wa'annan abubuwan wal akhadhu biha sannan kuma su yi aiki da su hatta yasallama min al wuqu'i fil kufr saboda yin aiki da su ne zai sa mutum kada ya ko kada ya fada cikin kafirci wan wafaqati ahlihi kuma kada ya wafaqa ma masu kafirci kada ya zanto ya ya mara musu baya minha daga cikin wa'annan abubuwan awwalan na farko bugudu shirki wal kufri wa ahlihi wa mazahibi dole ne mutum ya nuna kiyayya ga shirka dole ne ka nuna ƙiyayya ga kafirci sannan kuma da kafirai sannan kuma da tsarin kafircin gaba ɗaya wannan abubuwan dole ne ka nuna ƙiyayya a kansu ba zai yiwa ce kana musulmi kana son shirka duk inda malam yake dan tsubu ka san wajen kaga musuluncin ka akwai matsala duk inda boka yake ka san wajen musuluncin ka akwai matsala ba zai yiwa ce kana musulmi kana son kafirci bai yi ba wannan ba musulunci kake yi ba sai ce bi jami'i anwa'iha wa ashkaliha saboda ka dole ka kisu da dukkan nau'i'ikan kafirci da shirka da kuma kalolin su gaba ɗaya dole ka kisu a cikin ranka wa idmarul adawati lahum kuma ka nuna adawa ma ka kulla adawa tsakankanin ka da wa'annan abubuwan wa ilanul bara'ati minhu kuma ka faɗa da babban murya ka ce babu kai babu kafirci babu kafirai wannan shine musulmi na kwarai kuma abin da ya ce kowane musulmi ya kenan wa min ahadihati kuma mutum ya barranta babu shi babu abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba wa kufrihim wa shirkihim kuma mutum babu shi babu kafirci babu shi babu shirka wa min jami'i mutaqaddatihim kuma mutum ya barranta ba shi babu dukkanin abin da kafirai suka kudirce na wato addinin su wanda yake ya saba wa musulunci wa qawanini mutum ya barranta da shi da dokokin kafirai na kafirci akwai dokokin su wanda suke aiki da su na kafirci dole ne musulmi ya barranta da wannan dokoki wata shari'ati haka kuma da ka'idodinsu na shari'a dole ne ka barranta da su saboda shari'a su ba shari'a bace ta addinin musulunci wa ma ya'buduna min duni wa ma ya'buduna min dunillah kuma mutun ya barranta da abin da kafirai suke bautata ma wanda ba Allah ba wa adamu rida biha jami'an kuma kada mutun ya yarda da su gaba daya in dai aka ce wanga bauta ce ake ga wani Allah to kai a matsayinka na musulmi wajibi ne ka ki amincewa da wannan abu kuma ka nuna kiyayya ka karara ga wannan abu abu na biyu ya ce adam ittikhazil kuffari awliya wa awanan wa ansara ya ce kada a riƙi kafirai a matsayin masoya wanda kuma mu yanzu da yawa daga cikin al'umma a yau suna yin wannan sai ka suna son kafirai ko ɗan balo ne ko mawaƙi kafiri ne wa kafiri ne kasan amma ka rinka nuna mashi soyayya ƙarara baya dacewa wannan abin haramun ne in dai kafiri ne kuma musamman kafiri ne wanda kafircin shi ya bayyana an san kafiri ne to kai babu ta yadda zaka ka nuna mishi soyayya kada ka so shi amma yanzu akwai wanda yana son kafiri misali ko yana son Messi amma san da yake ma Messi ma har ya hili mamun garin su kuma ai Messi kafiri ne kowa ya sani to ta yaya zaka ka so kafiri akan limamin garin ku bayan limamin garin ku dan wanka ne musulmi kaga wannan haramun ne wattikhazihim a'wanan wa ansara kuma haramun ne a riƙe kafirai a matsayin mataimaka ka ringa neman taimakon kafirai ko kuma ansara a matsayin wanda za a zo a yi maja da su a haɗa gwiwa duka wannan haramun ne awil maili ilayhim min al musahabati wal istinad ko kuma in an yi abokantaka sai a ringa karkata zuwa gare su wanga abokinka ne sunan shi muhammadu wanga abokinka ne sunan shi kristal kaga kristal ba musulmi bane kafiri ne to amma a cikin abokantakar taku kai ka dan yi karkata wajen kristalin ka dan kyale muhammadu kaga wannan abin shi ma ne haramun ne dole ne in akwai kristal kafiri ne ba musulmi ba muhammadu musulmi ne kuke abokantaka to dole abokantakar ta ana so ta karkata zuwa ga muhammadu saboda shi musulmi ne don uwanka a cikin addini awil i'timadi alaihim ko kuma mutum ya zamanto yana lissahi da ya dogara da wa'annan kafiran ba dogaro da kafiri ka ce kai ka dogara da shi duk abin da yi kawai shi kenan in ya kurta tsaye wato hurtu baka ya tsallakewa da abin da ya waɗi shi ne daidai wannan abin haramun ne bayya dacewa wa adamu mawaddati him kuma ba nuna musu soyayya kafiri ba a nuna mashi ƙauna haramun ne au ta'zimihim wa tawqirihim wa ikramihim ko kuma a girmama su ba a girmama kafiri au tawqirihim ko kuma ka ba shi matsayi babba a cikin mutane kawai dan yana kafiri ko in ya zo guri ka meke ka girmama shi ko kuma ka ringa nuna mashi duk gurin da yayi kowa matsayi ko kuma ka ringa ba shi kyautar girmamawa a matsayin shi na kafiri kuma ga yan uwanka na musulmi suna zamani to wannan abun haramun ne bai yarda cewa awil bashashati wat talaqati fi wujuhi ko kuma mutum ya ringa sakin huska yana sakin baki yana kilkilewa da dariya yana mulmushi a gaban kafirai ba a so a gaban kafiri kawai ka zama kana mulmushi kana dariya me yake so in kana gaban kafirai ka ɗarme huska ka sire na ka saboda kai gaba kake da su ba a so a sakin makafiri huska wannan shine musulunci amma yanzu a gani mu musulmai baturiya za ta zo nan nan banda man cewa muna muna yara akwai turan da suke zawa turist wannan masu yawon bude ido dan baturiya ta zo wuce a fada za ka gani mutane suna da sun kai su goma wai shi yanzu wai wa ma zaka ga mutum mutum da mutuncin shi da girman shi wai zaka ga yana bonjour ça va wai shi wa ma yake wani yace mata bonjour ta ce mashi yoyi bonjour shi ke na yawa shi baki wallahi ta mai ru ka ji da ƙi to haka yanzu ake yi kafira ce kafira ce kasan a maimakon kaɗar mai mata huska amma kai ka washe mata baki wai banjur kaga wannan yana cewa bai san abin da yake na karantarwa addinin musulunci ba ba a sakin huska ga kafirai ɗar mai musu huska ake wa mufasalatuhum mufasalatan kamila kai yace rabuwa ma ake da su kada'an ko zama ba yi guri da su kawai ba kai ba kafirai wannan ita ce ka'ida kafiri ya yi yamma kai kayi gabas sai ce hatta laukanu min zawil qurba wal khawas ko da a ce kafirar kana da dangantaka da su ta jini a ce yanzu a gidan Allah kiyaye akwai wani ya yarda ya zama krista to daga ran nan radda ya zama krista dariyarka ka kai ya ƙara ganin dariyarka ka ringa ɗan nemi huska kuma kalka kuskura ka ɗan ringa ko da mulmushi ne in yana wajen abu na uku ya ce a hajjuruhu biladul kufri a matan dole ne musulmi ya kaura daga garin kafirci kwata-kwata ba so musulmi ya zama a garin da ake kafirci me yasa saboda dalilai kamar haka abin farko in ya zama a garin da ake kafirci zai ringa gani ana yin kafirci a idan shi a matsayin shi na musulmi shi kuma musulmi ai kaga yana da kishin ubangiji kai da kake kishin Allah kuma za ga ana bauta ma wani Allah ba Allah ba ya za ka ji a ranka kaga ba daɗi sannan kuma tana iya yiwa in kana da a garin kafirci kai da kanka ma ba ka samu ba dama ka bauta ma Allah saboda za a hana ka kaga wannan ma babban matsala ce to shi sa aka ce musulmi in yana zaune a garin kafirci to ya tashi daga nan kwata kwata ya bar garin wa adamu sukuna fiha kada ya zamna a garin ya rayu wa adamu takthiri sawani me yasa kada a ƙara wa yawan kafirai yawa yanzu ka ɗauki musulmai wanda suke zuwa garin kafirai suna rayuwa yau da gobe za ka gani ana yin sallah a garin kafiran su ma sun mutu ana yi da su yanzu misali in ana yin wata sallah a france ta su ce ta turawa kuma sallah ta kafirai ce kafirai 'yan asalin waran shi in ka ka kalli ta ne ana hasko wanda suka wato sallai suna murna sai ka gani baka kiyawa a ciki mutanen mu sauran musulmai ne ma wai tunda su ma suna garin wasu mutu su ta yan garin murna to kai ina kai ina taya su murna ka gan ka kamar ka kara musu yawa ne kenan ko a cikin wani abu da suke yi wanda yake na sha'ira su ta addini to wannan abun haramun ne saboda musulunci ya yi hani akan cewa a ƙara wa tarin kafirai yawa sai ce wa adamu safari ilayya kai in so samu ne ko balaguro kan mutum ya kasashen kafir yomi zaka taka gani ana zuwa inda za a ga abin girki ne ko to kafire ne wannan kasar kafire ce kafirci ne ake a garin in ka zo me zaka gani a ciki babu gomi sai kafirci da bacin rai zaka je ne ka gana zagin Allah zaka so ka je ne za a zagi Allah zaka ji daɗi ba shi sa malamai suka ce kawai ko balaguro in mutum zai yi je inda musulmai suke inda in ya tafi zai ji daɗin bautan Allah kuma ba zai ga abin da zai tada mashi hankali ba na bautan wani Allah illa lidarurati aha sai in akwai darura kana iya zuwa garin kafirai amma darura kuma daruran ma ala izhari ma al-qudrati ala izhari sha'airid din darura ce ta takai ka amma kuma in ka kai ba a hana ka ba ka bayyana addinin ka ngani darurai kaman misali mu dauki wata darura guda ɗaya kamar kasuwanci ka dai kasuwanci ƙasar kafirai zaka ta yi ka siyo wani abu wanda zaka ka garin ku ka sai da ka samu riba to kaga wannan larura ce siye da saidawa ne ya kai ka to tunda sai da sai dawa kai ka in ka tahi kayan ka sai abin da zaka sayi ka dawo kana da dama kai addini a can i kana da dama kai addini ba a hana ka to ya halatta kai a sai da sai da ne kai ka to an samu lalura in ka tahi kana da dama kai addinin ka a can ko baka da dama a su bi yarda ko sallah ai to haramun ne kai wannan lalura ta ka ta tashi daga aiki saboda in ka tahi can babu dama a baka kai addinin ka yadda ya kamata wadda'awati ilayhi wal i'tizazi bihi kuma kada mutun ya je inda za a hana shi yayi kira zuwa ga addinin shi kada mutun ya tahi inda za a hana shi ya nuna jiji da kai dangane da addinin da yake kai yanzu nan duk inda ka tayi ai zaka iya buga huska ka buga kirji ka ce yau kai musulmi ne alhamdulillah ni musulmi ne ana musulmi amma kuma akwai kasashe a duniya wanda in ka waɗi in ka tayi baka isa baka ce kai musulmi ne ko da irin wannan kasashen haramun ne mutum ya tahi zuwa gare su abu na hudu ya ce adamu tashabbuhi bihim fi ma huwa khasa'isihim kada a yi koyi da kafirai cikin abin da yake nasu ne na musamman to kaga nan akwai zance kada a yi koyi da kafirai cikin abubuwansu dinan wa duniya ko abubuwansu na addini ko abubuwansu na duniya domin yanzu haka muke yi a rayuwarmu kaga mu haka wange yanzu nan wani mawaƙi zai hoto arni ya yi sabon aski ya buga sabon waka da shi to ɗiyan musulmai suna nan nijar ha zaka gani gobe sun tarje mai aski sai kaga sabon askin nan nawa ne buga mini shi kaga ba buga ma shi a'a ba aski bane kaya ne yasa irin na mawakata duk a cicire kuma kai kuma gobe ka kai ka ringa neman wannan duk rabi a cicire kai ba mawakaci ba ma ka sa kayan mawakata ma ka tambaye ka yau ka ce sitir ce mawar ce ba gani ba mawaki wani ma shi yasa yau da kai da shi ba ku da hankali in ne mutum da hankalin shi zai sa kaya a cicire kuma ya hutu duk rabin cinya a waje wa aka yi magana ya ce da shiri ne to shi ma mahaukaci ai da shiri yake sawa ko shi ma da rabin jikin shi a waje to da kai da mahaukaci me ne bambancin ku babu saboda haka dai ala ayi halin bai halasta ba a kwaikwayi kafire cikin abin su na duniya ko na addini sai ce famina tashabbuhi fi umurid din yana daga cikin kwaikwaye su cikin al'amarin addini at tashabbuhu bihim fi sha'air din a kwaikwaye su cikin abubuwan su wanda yake na addini wa turka ibadatihim da abubuwansu na ibada yanzu ba ana yin 14 february ba sallan masoya ko sallan masoya sunan da 14 february wannan sallai sallah ce wadda take da alaƙa da addini kai tsaye addinin ma kuma na bautan wani Allah amma yanzu kai kana kasar musulmi kuma sunanka wataƙila ma sunanka muhammadu kuma ya yi kaji mutum yana cewa wallahi ka san gobe sallah kai ka ringa mamaki kai ka san dai yanzu ba azumi yake ba kuma ana ce maka gobe sallah kuma ka san yanzu ba layya bace ba ana ce maka gobe sallah ka rasa wata sallah can yi kafin ka ce maka gobe sallah masoya shi da kiki menene tarihin sallah masoya bai sani ba abin da yake da alaƙa da bautan wani Allah kai shine kake sallata haka kake jin daɗi ina musulmin naka yake babu irin wannan sallah haramun ce ko kuma mutum ya zo ringa yin sallar noel ko mai kasar noel ne yanzu sosai gobe akwai harkoki harkokin wa baka takaici kuma baka da kishin allah ko daya sallar noel sallah ce ta wa'inda suke ganin cewa annabi isa dan allah allah yana da da kuma su ne kai zaka je kai sallah tare da su yanzu wannan har sallah ce wanda musulmi zai faɗi to amma musulmi suna yi gobe suna yi saboda jahilci da dakikanci sai ce au tarjamati kutubihim wa taysiri hadil lidila ko kuma a zo a fassara litattawan kafirai duk dan a ba mutane damar su ringa karantawa duk wanda ya karanta wanda ya fassara litattawan kafirci da Hausa ko kuma da Faransi wanda da ba Faransi bane ba ba dan komai wannan duk dan mutane su samu damar karantawa to wannan abun haramun ne saboda zai sa mutane su ringa samun daman karanta kafirci da wannan abun haramun ne sannan kuma bayan wannan ya ce au akhzu ulumihim burummatiha ko kuma mutum ya ɗauki ilimin mukan kafirai gaba ɗaya kada ya zuba da komi a ciki kawai kwaso su kafirai za a ɗauki ilimi a wajensu ana ɗaukan mai amfani ne wanda bai saba ba shari'a wanda ya saba ma shari'a ya abar musu kayan su amma kai ka zuba kwaso ilimin su gaba daya wannan abun haramu ne biduni tamhis mutanqiya ba tare da ka tantance ba tare da ka tsame ba ka dauko mai amfani ka bar mara amfani wannan abun haramu ne sai ce wa biduni dawabita shar'iyya kuma ba tare da dora ka'idodin shari'a ba in za a dauko ilimi a wayan su ana dora ka'idodin shari'a abin da ya saba ma shari'a a bar shi abin da ya shari'a sai a dauko aw isti'arati qawaninihim wa manahijihim fil hukmi ko kuma a aro wato ƙa'idodinsu na shari'a kawai gashi nan shari'a ce ta garin kafirai sai ku ɗoko daga ciki ku ce kuma musulmai irin wannan shari'a za ku wannan abin haramun ne saboda ka ji a ɗauko wani kwarfe nan na garin kafirai ko wani kwarfe constitutional a ɗauko shi a ɗora ma mutane a alhali kuma su mutanen musulmai ne wannan abin kaga an gwama bai yi ba haramun ne sai ce wa manahijihim fil hukmi wat tarbiyati wat ta'lim kuma ka ɗauko program ɗinsu na hukumci program ɗinsu na karantarwa a ce irin shi za a ƙasashen musulmi wanda yanzu haka ai shi ne muke aiki da shi ko kaga wannan abin takaici ne a yawa ce a Niger tsarin karatunmu ya yi daidai da na kafirai alhali kuma Niger musulmai su suka fi yawa yanzu yau shi ake wara lakwal daga landi zuwa zuwa samuni ko in ba yanzu ba da aka zo wannan mulkin da ya zo shi ya ce ya maido shi daga landi zuwa samanigo zuwa mandredi to wai da dan me yasa ma za ce ran diman shi akwai hutu su wa yanzu kafirai da suke yin diman shi akwai hutu suke ce mata weekend ba wata weekend ba ce ba saboda diman shi ranar zuwa coci ce to dan me yasa mu kuma anan ba ma ce ba mu kuma dauki juma'a tun da ranar zuwa juma'a ce ai mu musulmai ne ba kafirai ba coci muke zuwa to dan ina rumu da wata laifi kaga wannan kawai daukowa ne aka tun daga tunan mulki mallaka aka kakaba mana kuma mu muka karba a maimakon mu ce mu yarda wannan juya mana shi ya saba ma kaida yau in gwamnati ta yi ta ce daga yanzu juma'a ta zama weekend da ko wanda zai ce a'a kawai rallan raddi mashi kowa ya zo aiki tunda mu ba kafirai bane ba wanda ta wanda ya mushi ya haka wanda bai mushi ba yau zai bar kasai ba katarar nijar kusa musulmi ne ba nijar to kenan musulmai suka yi yawa a kyautata wa musulmai wannan kira ne zuwa gwamnati sannan ya ce wal amalu biha wa ilzamun nasi biha ko kuma a yi aiki da wa'innan ka'idodin sannan kuma a lazimta wa mutane su a ce dole ko suna so ko su so sai sun yi aiki da wa'innan abubuwa to duka wannan bayya dacewa wa fi umurin duniya haka kuma a cikin lamuran duniya bai halasta ba a yi koyi da kafirai التشبه بهم في أخلاقهم وعاداتهم وعاداتهم الخاصة بهم kada a yi koyi da su cikin ladabbansu da al'adunsu na musamman da suka shaye su kafira ka tsarikatul akli wa shurbi wal libas kamar misali yanayin cin abincinsu mu yanzu ba yashin mun koya su turawa yanayin cin abincin su ne za a ci abinci a hawo tabula manye ko yo su musulmai ina suka samu tabula manye ba a cewa in ka ci abinci a tabula manye kai haramun amma haramun ne ka kwaikwayi kafirai akan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ta yake a saba musu sun sun ci a tabal amma yego kushin mu da tafi kuci ba shi kenan ba duka dai koshi ne yake so ayi ko in aka ci a tafi aka ci a tabal amma yego wanne ya koshi wanda ci a tafi ma ya koshi saboda shi yayin daidai da shiga cikin wato cikin dan adam sannan kuma wa shurb da kwaikwayon su wajen sha wajen shan abin sha yanzu kaga musulmai sun lalace yanzu shan abin sha an kwaikwayi kafir yana shan abin sha a tsaye kawai mutum ya zo ya kai ba nufi a wata kawai kulkulkulkule ya tsaye ya tsaye kan kwada yau kai musulmi mai gama kada shan abu a tsaye kamata ya karɓi hunago shi ne ladabin ka matsayin ka na musulmi a lemun kwalba ne kawai da an ba shi gulgulgulgulgule ne sai kun kwada ya sha duka wannan kaga a wajen kafir ya ka dauko shi wani libas da tufafi kada tufafinka ya daidai na kafirai aka ce tafafin kai da daidai na kafirai shi ne in ga kafirai sun yi wata stil ta shahara duniya to kai saba saba mata kada ka yi irinta sai ce awi ta sammi bi asma'ihim kuma kada a sanya suna irin nasu mutum yana ji yana gani sunan shi zaidu baban shi yayin kamar ragon suna zaidu sai ce daga yau na zama mr glass a wai shi ga wannan shi kawai ya sharo shi sunan shi Deku a wannan shi sunan shi Ronaldo ta ina me ga maka da wani Ronaldo baban ka yasa maka Musa kame da kanka Ronaldo Ronaldo sunan kafirai ne ko Musa ma sunan musulmi kenan kana ne Ronaldo yayi Musa akwai wanda ma an aka sa mishi wani Ronaldo ko wani Messi ya yi san Messi akan sunan shi na sani saboda dakiki ne shi kaga wannan fi sabilillah dakikanci ne kararai bayyana sai ce awi tibai adati wa taqalidihim allati lam tu'raf bainal muslimin ko kuma abi al'adunsu da galgajiyarsu wadda musulmai ba su santa ba kawai ku je ku dauko ku kawo ma al'umma musulmi shine irin kamar gaisawa misali su turawa al'ada su in mace gana game da namiji kawai haka ake yi saba saba a gaisa kai musulmi kana wani abu haramun ne musulmi ya gaisa da mace wadda ba mu harama shi ba ko to amma yanzu an waye gari an ɗauko wani al'ada an kawo ta cikin musulmi wai yanzu har mutum ya shiga siyasa ma wai kawai ba wani abu ne ba ko in ka zama shugaban kasa kawai in ka wadda ta zo kawai kirim ya kame kuma tana ya kamata a kiyaye bai dace wannan abu abubuwa ne na kafirai kai musulmi mai gama ka da su kenan duka wa'annan abubuwan malam ya ce haramun ne musulmi ya aikata su a nan zan mu tsaya saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh